أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آه إن شاء الله تعالى سيبقى درس للتافهم الأربعون الأربعون حديثنا الإمام النووي من ذاك ذاك العشان حديثنا أربعين ديجيكو إن شاء الله زام التاشي حديثنا أربعين دقيقة نعم مالك سوى أنا أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح malaiki cewa wannan hadisin an karbo shi daga abi muhammad abi muhammad shine abdullahi ibn amr ibn al-as abdullahi ibn amr ibn al-as ɗaya daga cikin matasa na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin kuma mahaddatan hadisi ko a ce masu rawan riwaya yana daga cikin abadala sahabban da ake ce ma al-abadala al-abadala su ne kawai mai sunan abdullahi abdullahi bin kaza abdullahi bin kaza ana cewa abdullahi bin umar abdullahi bin abbas abdullahi bin amr sai a ce abdullahi bin zubair suna cewa abin da ya sa shi abdullahi bin mas'ud ba a sa shi a cikin abadala saboda shi ya gabaje ya rigaye su mutuwa ne ya rigaye su a ban duniya to wayannan su ne abdullahi dan abdullahi dan amr yana cikin abadala abdullahi dan amr kuma sahabi ne wanda malamai suna cewa duka tsakanin malamai tarihi suna cewa tsakanin shi da mahaifin shi shekara 13 mana duka baban shi shekara 13 sai ba shi saboda yadda mahaifin shi ya aure da wuri ne a mu'in mul'as yana daga cikin waɗanda suke rubuta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa abin mu yake cewa babu wani ɗaya wanda ya yi shi hadisai sai dai Abdullah dan Amr yace saboda shi yana rubutawa shi kuma abin ba ya rubutawa shi yasa wani lokaci ya zo shi ya ce manzon Allah ya rasulullah yace ni ina rubuta abin da nake ji a wajenka amma kuma ƙorishawa suna cewa ya za a rinka rubuta abin da kake faɗi wani lokaci kana fushi kana yarda kana kaza kai in je rubuta kuskure sai manzo Allah ya ce mishi wallazi nafsi bi yadi yace na rantsi da wanda lunwashi na yake hannun shi yake cewa babu abin da zai wuto daga baki na sai gaskiya yace dan haka ka rubuta tun daga wannan lokacin Allah dan Abu ya ci gaba da rubuta abin da yake rubutawa to wannan hadisi an kago shi daga Abdullahi dan Amr dan As radiyallahu anhu da Allah tabbata ga shi da shi da baban shi Abu Ibn al-As qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata ga shi ya ce la yu'minu ahadukum imanin ɗayan ku ba zai cika ba hatta ya kuna hawahu har sai san ran shi ya zamanto kuka ce har sai ne shi ya zamanto taba'an lima jirti bihi yana bin abin da nazo da shi hadisun hasan wannan hadisi ne hasan inji imamu nawawi hasanin sahihu ne yake yace magawaito shi ne daga kitabul hujja kitabul hujja na ibn abi asu wannan hadisi yake cewa la yu'min ahad imanin da yake ba zai cika ba dama hadisai suna zama wanda za su kore imani wannan ba wai tana kore cikar imani ba kamar yadda muka sani tana kore kamalar imani ne kamar yadda ake kai imanin ɗayan ku baya cika ya zama to cikakken imani Allah ce hasi ya zama to soye-soyen ran shi yana bin abin da na zo da shi wannan hadisin ibn rajab ya ce hadisi ne da ifi bai inganta ba hadisi ne da bai tabbata ba ibn rajab ya yi ta'akkub na al-imam an-nawawi a cikin sharhin shi wannan hadisin ko da a ce hadisi ne bai inganta ba amma ma'anar shi ta inganta ma'anar hadisi ta inganta cewa imanin mutum baya cika sai ya zama to yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi kuma a makarci duk abin da manzon Allah ya zo da shi yayi shi yasa malamai suka ce da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasula sai Allah ya ce mi wa qulil amr aka ce ku bi Allah ku manzo Allah sai aka ce kuma ulul amri kaga su ulul amri ba ka musu ba atiu ba ce ba atiu ulul amri kawai ne aka fa aka yi hada su aka yi suka ce saboda shi ulul amri ana bin shi ne idan ya bi Allah amma idan bai bi Allah ba abin shi la tsata ne makhluk fi masjidil khaliq ba wanda ake yi ma biyayya ke wani sa'a ma Allah yanzu kawai shugaban kasa ba ya zo ya ce gobe kowa kai yayi sallah kuma abi shi nan ba abi shi ba shi yasa shi ba kawo shi ba a ko shi ana bin shi ne akan abin da yake bin Allah ne amma akan abin da yake saban Allah ne ba abi shi to amma shi kuma manzo Allah manzo Allah bai ma zan wani abin da zan saban Allah da Allah da manzo Allah su ana bin su ne ido to da haka hadisin ko da bai inganta ma'anar shi ta inganta Allah yake faɗi game da mumine ke ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah ce ina rantsuwa da ubangiji ka ba za su yi imani zaman tu mumine cikakku ba har sai sun sanya kai ne mai musu hukunci cikin abin da ya gudana tsakanin su na na rikici sai sun zama to manzon Allah ne suka sanya shi mai hukunci sannan kuma idan ka musu hukunci sai sun ji musu wata damuwa akan hukunci da ka musu kwana imanin sai zai zama to imani to ka ga wanda cewa dole sai mutum ya zama to ya biyayya ga manzon Allah to zai zama to mumi ya cikakken mumi ba ka ce ba ka yi manzon Allah a wani abu ka kibar shi a wannan a wannan abu kenan ya zama to kamar ya mutum zama to kamar yahudawa a fatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd su sun yi imani da wani shashi na littafi kuma sun ƙaryata wani shashi to wannan kenan hadisin ko da bai inganta ba ma'anar hadisin ta inganta hadisai da yawa suna nuna wajibcin bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan komai kisa za ga sahabbai su biyayya da suke ma manzo Allah ba sa ma tambaya in manzo Allah daga sun ga wasu tambaya wasu Allah wahayi ne ko ba wahayi ne wajibi ne ko wajibi ne kawai dai sa aikata akwai abubuwa da muka gani manzo Allah lokacin da yana sallah ya huda takalmin shi bai wace musu wasu huda suka huda lokacin da za a ta yi yakin afon fatahu makka da aka kiya sai kafirai suka kiya ko ya suka kiya lokacin nan manzan lati su yi aski kawai da ya zo ma ya aski da ce ba su suka yi to sahabbai da manzan la ya awwa sama tambaya yanzu dai a nuna cewa wajibci yi ma manzan la sallama biyayya cikin dukkan abin da ya zo da shi da haka kenan hadisin yana nuna biyayya ga dole ne mutum sai ya zama mutum soye-soye zuciya shi ko nihin shi yana bin abin da manzon Allah ya yi shi yana bin shari'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da ita al-imam al-imam ibn usaymin yake cewa hadisin ya nuna cewa ashe al-hawa ko a ce al-hawa shine san zuciya kashi biyu akwai al-mazmum akwai al-mahmud akwai san zuciya wanda ake abin so ne akwai kuma abin zargi san zuciya abin zargi shine shi ne yake cewa duk inda ka an yi itilakin ittiba'ul hawa to wannan ana ne almazmun Allah ne kita wala tattabi'il hawa a Qur'ani da sauransu to wannan takkabi san zuciyarka wannan san zuciya ne wanda aka zarge shi takkabi zuciyarka abin abin da akan abin da suke so na saban Allah to nan kuma shine san zuciya wanda aka so shine zuciyarka ta bi abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi malai yake cewa alhadisu sani wal arba'un hadisi na arba'in da biyu an ayi rahmatullah an anas bin malik radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala allah ta'ala hadisi daga anas dan malik wadalla tabbata ga shi cewa naji manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa qala allah ta'ala allah madaukakin sarki yake cewa hadisun alhadisul qudsi Allah yake cewa ya bana Adam ya kai dan Adam innaka ma da'auta ni kai baka baka baka baka roke ni ba wa rajauta ni sannan baka kaunace ni ba ba kaunace ni abu da goje na ba gafautu laka ala ma kana minka zan gafauta maka akan abun da kake ko akan abun da yake gare ka na zunubi wala ubani ban damu ba yabna adam ya kai dan adam lau balagat zunubika au zunubuka anana samai inda a ce zunubinka ya kai kololuwar sama dan yawan shi ko sun mastaghfarta ni sannan ka yi mu gafara ta gafartu laka zan gafarta maka yabna adam ya kai dan adam law ataitani da a ce zaka zo mini bi qurabil ardi da cikin cike da ƙasa ko da da zaka zo mini da daidai da bayan ƙasa khabaya cike da kurakurai da mutum zai zo da kamar duka wannan bayan ƙasar da cike da kurakuran shi da ya yi sabo da wane ne sun malaƙaita ni la ta shuku a sannan ka haɗu da ni ba ka haɗa bauta ta da komi la'ataitu ka bi kowa bi ha mafiyatan da na zo maka da daidai cikin ƙasa na gafara mamu ne ke cewa rawa mutum zai wa ƙala hadisun hasan sahih mamu mutum tirmizi ya zo shi mamu tirmizi ya ce wannan hadisi ne hasan sahih wannan hadisin hadisul kursi wannan bishara ne ga muminai bishara ne ga muminai cewa Allah subhanahu wa ta'ala ko da yaushe koma shi abu da take wajen duk wanda ya roƙe shi zai amsa mishi wannan innaka ma da auta ne ai matukar je ka nemi gafara ta wa rajauta ne matukar je ka ni ka kaunaci ka kaunaci gafara ta to ni kuma zan gafarta ma ma'ana daga ka roƙe Allah ke cewa ud'uni astajib lakum ku roke ni in amsa muku to daga ka nemi ka roke ni ka nemi gafara ta ni kuma zan amsa maka daga ka kaunata gafara ta zan gafarta maka daga ka roke ni to zan amsa maka wala ubali Allah ce ban damu ba ma'ana nan ban damu wai ban damu ba da yawan zunufin ka zunufin ka ko ya kai yawan shi yaya ne in dai ba shinka ba ka zo ka mutu ka zo ka mutu ba ka zo da ita to zan gafarta maka ai da Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha abin da bai kai shirka ba ko ma dai mine ne Allah ce yana gafarta shi ga wanda su shi sa Allah yake cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an gabaki dai duk wanda ya tuba ko ma wani irin laifi ne ya aika ya aikata to Allah subhanahu wa ta'ala yana gafarta mushi to shine Allah ce wala ubali ban damu ba Allah ke faɗi a wani waje qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum ina ruwan Allah ma da ku ba dan addu'a ku da kuke ba dan roƙon shi da kuke ba a kaga nan kuma sai Allah subhanahu wataala ce zunufin ka koda ya kai koda zunufin dan adam ya kai kololuwar sama to in dai ya nemi gafarar Allah to Allah zai ba zai gafarta mishi saboda Allah subhanahu wataala yana ma jin daɗi cewa bawan shi ya nemi ya nemi ya zai tuba ko ya ga ko ya nemi gafarar shi manzo Allah ke faɗi a wani hadisi lallahu ashaddu farhan Allah shi ne mafi farin ciki ga bawan shi idan ya tuba magana ce daga ɗayanku kamar mutumin da ya huta a sahara da raƙumin shi ya rike raƙumin haka yana tahiya sai ya je ƙarƙashin wata itaciya ya kwanta sai ya ɗarme raƙumin ko ya saka raƙumin kawai ya yi barci yana tashi kawai ya nemi raƙumin babu a saman wannan kuma raƙumin ko abin hawan nashi ruwan shi a sama yake abincin shi hatta da kayan sa shi komin shi a sama yake ya je ya nemi wannan makomin ya rasa har ya ɗebe ɓangare daga samun shi kawai zo ya kwanta a wani itace a inda ya tashi wani kawai ya kwanta ya ma ɗebe ɓangare kawai shi yana jiran ta Allah ta zo ka kawai yana ɗaga kan shi ya kashe wuce kawai sai ya ga wannan abun hawan nashi a kan shi a tsaye wani irin farin ciki wannan mutum zai to manzo Allah ce Allah ya yi wannan mutumin farin ciki idan bawon shi ya tuba idan bawon shi ya tuba to kaga shi yasa Allah nan ya ce kaga kowane irin zunubi ya zo in dai ka nemi gafara ta zan gafarta maka sannan zunubin mutum koda ya cika cikin ƙasa to in dai ya nemi gafarar Allah in dai mutum afwan in dai mutum bai yi shirka ba to Allah zai gafarta mishi kaga wannan zai nuna maka cewa duk wanda ya mutu mutum duk saban da yake ya mutu to kakka yanki kakka ce ga mutum ga muku mashi wa man mutu. ولم يتوب الى الله ko ne kita fawi ila Allah jami'a amri duk wanda ya mutu bai tuba ga Allah ba ga saban da yake in dai ba shirka bace to wannan ka fawwala akalibin al'amur shi zuwa ga Allah kakka ce ku dan wuta ne ko mutum ƙarshen ƙarshen me za a ce ma ƙarshen kyakkya mummunan makoma a abu a gani namu a ce mutum ya mutu a gidan giya ko kuma yana shan giya ƙarshe ƙarshen sabo to ko shi wannan ba ka yanke ba ka ce ga inda shi ai ba shirka ba ce yake to shi ma wannan in yaje in dai yana neman gafarar Allah to Allah zai gafarta mishi wannan hadisi ne hadisi ne sahihi الحديث الثالث والأربعون حديثنا عشرين لو كنا نشوفه لا وين لو عفوا حديثنا 43 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائد بأهلها فما أبقت الفرائد فلأولى رجل ذكر wanda Allah yake faɗi a cikin wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas wanda Allah tabbata da shi yake cewa alhiqul fara'id bi ahliha ku be ka gado ku hada gado ga ma'abota shi alfara'id shine kaso kaso na gado da aka yi kasuwa ne na da kasuwa ne to wannan kasan da aka raba kowa ku be ka mishi raban shi shine ku hada raban na na gado ga masu shi manzala ce fa ma abqatul fara'id abinda wannan rabo ya rage na saura to fali aula rajulun zakar to wannan wanda ya cancanta da shi shine namiji shine a samu wanda ya kusa wanda ya kusa da mamaci shine namiji a wata gwaya fa ma baqiya abin da ya rage wannan hadisin na Abdullah dan Abbas yana magana ne akan gado akan abin da ya shahi gado idan mutum ya mutu to yana da magana wanda suke cin gado iyan shi akwai wanda aka ware masu cin gado shari'a ta ware guda goma daga cikin mata a guda bakwai akwai daga cikin maza guda goma daga cikin mata kuma kowanne an ware mashi kasan shi to idan mutum ya mutu yana da wanda suke cin gado in ma ya zama to iyan shi ko jikokin shi da matan shi uwayen shi kakannin shi idan ma bashi da kowa yan uwan shi za su ci wannan gadon to haka idan wannan mutumin ya mutu za a zo a ware kowanne a ware mashawarar shi wani ga abin da yake ci ya bar ya mutu ne ya bar iya maza da mata ga kuma matan shi ga mahaifiya to kowanne ya alika a ga ya'ya ga abin da za a ba su matan shi ga abin da za a ba ta mahaifiyar shi ga abin da za a ba ta shikenan to nan aka yi haka shine alhukul fawaid biya biya ku hada rabon gado kowa ku bashi bare maza lati kuma ba tsaye abin da ya hayo ma'ana an ba masu rabo kowa rabon su kuma aka samu an sa aka samu saura to wannan saura ya maza lati fali aula a hiwu a ba wanda ya yi kusa nan shine malamai suke malamai gado suke cewa a asibi a samu asibi waɗanda suke yin asibiti shine dukkan wani namiji wanda yake danganta kanshi ga mamaci kai tsaye ɗan shi yana ɗan mamaci yana asibiti baban mamaci yana asibiti ƴan uwa suna yin asibiti amma kaga mata ba sa yin asibiti shi sa za ga ake shi asibi asali ma in ya zo wani lokaci ba shi da rabo kawai tsaya yake sai an raba an ba kowa abin da ya rage ya ɗauka in kuma aka raba abin da ya saura shi za a mai noma shine malamai suke ce ma asibi shine wanda inda ya zama to shi kadai ne zai ci gado a wajen wani mutum to zai cinye dukiya duka ta kamar ɗa kamar ɗan ɗa kamar mahaifi kaka ga wannan kenan ma uba kenan ko kamar kaka yanzu idan mutum ya mutu a ce a duniya ba shi kowa ɗan shi ɗaya ne ya mallaka ba uwa ba uba ba kowa kawai ɗa ɗaya ne to in dukiyar da ya bari in ta cika ina ma za a ce in ta cika sto sto to wannan yaro shi zai ci gaba kowa bai yace amma ka zama mace ce ko ita ɗaya ce a duniya ba ta ci gaba ya je a raba tsaka a ba ta rabi sauran aji a nemi wanda za a ba idan ba shi da kowa in a zamanin a shari'a ce ake irin mulki na musulunci sai a je a kai mai gama da yasa ta zato wannan shine asiri to wannan shine abin da hadisi yake magana a kan shi wannan malaka cewa wannan hadisin rawul bukhari wa muslim hadisi na gaba al hadithu rabi'u wal arba'un hadisi na 44 an aisha radiyallahu anha an nabi sallallahu alaihi wasallam qala al rada'atu tuharrimu ma tuharrimu al wiladatu rawahu al bukhari wa muslim hadisin wannan hadisi daga aisha alballa tabbata gare ta ta karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa al rada'atu shayarwa tuharrimu tana haramta ma tuharrimu wuladatu abinda aihuwa take haramtawa ko a wata riwaya al-rada'atu tuharrimu ma tuharrimu nasab ma yuharrimu nasab afwan shayarwa tana haramta abinda nasaba ta ya haramta mun sani cewa akwai al-muharramat duk wani mutum na duniya yana da muharramat muharraman shi wanda aka haramta ya aure su ya yi ya aure su wannan muharramai kusan guda goma sha hudu ne za a ce in aka hada har wanda hadisi ya ka in aka hada da wa'inda nasaba al-muharramatu bin nasab ko al-muharramatu bi rada'a akwai muharramai wanda shari'a ta haramta ta hanyar nasaba su ne guda bakwai ina jiko a cikin qur'ani akwai cikin suratul nisa hurimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhi wa'annan guda bakwai a wa'annan guda bakwai minan nasabi bangaren nasaba daga mahaifiyar mutum ta haramta ba zai ba zai awo mahaifiyar shi ba ƴaƴan mutum ba zai mutum ba zai awo ƴaƴan shi ba na ƴan uwa ƴan uwa uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya ko ma dai ne to wa'annan su ana cewa kuma mahaifiya duk abin da ya fito daga jikin ƴaƴa ƴaƴan mutum duk abin da ya fito daga jikin kaga mutum ba zai awo mahaifiyar shi ba zai awo kanwar shi kanwashi ɗiyar kanwashi ba zai abuwa iya shi ya za a ce yar uwa afon yar uwa shi ba zai abuwa yar uwa shi ba zai abuwa ɗiyarta ba zai abuwa ɗiyarta ba haka nan haka nan a zo kuma iya yan uwanku iya yan uwanku in kana da kamar yanzu mai za a ce wa yake cewa wa gumata alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa banatul akhi diyan dan uwa kamar yanzu kai da alhassan baka abu diye shi ba baka abu diye shi ba wa banatul ukhti haka nan iyan yan uwa mata yadda ko an waka ba za ka abu diye shi to wannan kaga bangaren nasaba sannan a zo bangaren rada'a wa ummahatukum min ar-rada'ati uwayen wanda suka shayar da ku bangaren nasaba ita wanda ta shayar ita ma ta shiga ciki diyarta ta cikin ta ta shiga ciki diyar da ta shiga ciki sannan ƴan uwanku minan wada wa akhawatukum minan wada ƴan uwanku na shayarwa ƴan wanda aka shayar da kai da ita aka yi fitari an kawo ka shayarwa wajen wata mata ita ma an kawo ta to yanzu da kai da ita ƴan uwa ne ba za ka aure ta ba sannan ko ba za ka aure diyarta ba da duk iya ta fito daga cikin cikin tsatsanta ba za ka aure ta ba ko wa ummatu wa ummatu kuma wa akhawatu wa ummatu min wa akhawatu min wa akhawatu min wa wa bada menene kuwa mu ayar mana wa ummatukum min wala sannan za a zo hallu aka haramta agula wa halailu wa ummahatu wa ummahatu balikum wa wa ummahatu nisaikum afwan wa ummahatu nisaikum iyan matanku eh afwan iyan matanku uwaye uwayen matan ku akwai yawa sun kai kenan sun kai su ma daga bangaren sun kantaka to wannan idan idan ka auri mace ba za ka auri yadda ba sannan ko ba za ka auri al'uwarta to duka dai wannan kamar ka dauka eh ka saki yawa a ko ka saki yawa za ka auri to ya wannan shine dai kamar muharramat aka ce muharramat ko wanda suka wanda suka haramta mutum ya aure su to wannan zaka same su bangaren shayarwa ɓangaren nasaba sannan da akwai ɓangaren sirkantaka a kwanda wanda na mance mace akwai al-muharramat ɓangaren sirkantaka kaga sannan an hana hallo an hana mutum ya auri ya auri ya kuma ya auri kanwa ya hada ta aure guda sai dai in ka saki wancan ka aure sannan an haramta ka auri ya ka auri mace kuma ka auri yan mahaifinta ko kanwan mahaifinta eh a bangaren ya da kanwa ba to wayannan to wannan shine abin da hadisin yake faɗi ma'ana kamar shi yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce mishi ya auri diyal afu ya auri diyal diyal Hamza sai yake cewa ai da ni da babanta an shayar da mu da manzo Allah da da da Hamza suwai ba ta shayar da su ta shayar da Hamza ta shayar da manzo Allah dan haka ke yasa manzo Allah ba zai iya aure da Hamza ba saboda diyal dan uwan shi ne amma shine sannan kuma dan uwan shi ne na shayarwa to wannan shine abin da hadisin na Aisha yake magana akan shi insha Allah kuma yana je mu dakata a ƙarshen wannan hadisi abin da muka yi tsara da Allah wala wannan muka dusu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu tsara subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk